بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya muna darasi na sittin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatar islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah in za ku yi tunawa muna bayani akan fasalin da yake magana dangane da hadayar annabi sallallahu alaihi sallama da kuma harkar layya da suna dabbar da za a yanka idan an yi suna to yanzu dai muna kan hadaya din za ku mu shiga layya da suna din insha Allah a satin da ya wuce a mun tsaya akan waiza ahdal ibla qalladaha wa ash'araha fayashqu safhata sanamiha al-ayman yasiran hatta yasila ad-dam annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi hadaya da raƙumi yakan yi wa raƙumin da baibayi ya masa alama ta hanyar yanka ko tsaga wato gefen tozon raƙumin ta ɓangaren dama kaɗan sai har jini ya zubo don alamar tasa ta fito wanda muka yi bayani akan ɗabi'a ce ta larabawa da masu raƙuma suna yi wa raƙumansu alama sannan yau za mu tashi akan ita hadaya ɗin dabba kenan da ake yankawa a aikin hajji ita ce hadaya to akan aika ta kafin a je aikin hajji din wa idza ba'atha bi hadiyin amara rasulahu idza ashrafa ala atabin shay'un minhu an yanhara thumma yasbugha na'lahu fi damihi thumma yaj'alahu ala safhatihi wala ya'kulu minhu wala ahadun من رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika dabba ta yin hadaya yakan ba da umarni ga wanda ya aika din ya kora dabbar cewa duk lokacin da ya hango halaka shine atabin al'atabu alhalaku jam'insa ma'atib kamar yadda ake cewa mahalik to dabba ce da za a yanka ta a hadaya to sai aka ga halaka ta zo to sai a yanke ta a hanya kada a yi asara ko? to amma ga yadda za a yi sai a ɗebi jininta sai a rine takalmin shi mai kora ta ɗin ya sa takalminsa a cikin jinin ya girgiza sai ya sanya wannan takalmin a wuyan wato ko a gefen dabbar da yanka ɗin amma shi ba zai ci ba kuma wani da suke tafiya tare da shi shi ma ba zai ci ba sannan abu na biyu shine sai ya raba naman wa mutane to kaddara bai samu wanda zai raba ya bawa ba wannan alamar da ya yi na saka takalmin nan da jini dabbar a yanke ya sa shi alamar a jikin dabbar bayan ya yanka ta duk wanda ya zo wucewa a al'adar sun riga sun sani cewa lalle wannan dabbar ta sadaka ce ta Allah ne to zai ɗauka ya ci kun fahimci wannan to me yasa me yasa aka hana shi ya ci tunaninku mutum ne aka bashi dabba aka ce kora kai ta makka za a yi umra ko za a yi aikin hajji misali aka ce in ya ga halaka ya yanka ta misali to me yasa me yasa aka hana shi ya ya ci dabbar me yasa aka hana shi ya ci na'am na'am mumtaz wani zai tambaya ce to me yasa shi ba a bashi dama ya ci ba inda shari'a ta bashi dama ya ce hali irin namu na 'yan adam wani lokacin mutum zai iya amfani da wannan damar ba halakar ya gani ba ba larura bar ya buge yanka ya cinye kurin kuna fatan kuna ganewa to wannan shine hikima ta annabi da ya Allah ya sanar da shi ya san halin mutane gashi kai zaka kora ta ka kai ta inda za a yanka amma a hanya inda za a samu larura an ce ka yanka ta kaka bari ta mutu amma kai ba za ka ci ba abokanan tafiyar kama ba za su ci ba sai dai ku raba wa mutane saboda inda an ce an halatta a ci ɗin to ba mamaki ba mamaki ba mamaki ɗan adam ya samu ƙofa kawai ya ce ai an samu matsala ne a hanya ya buge ya cinye kurin shi ya sa mala ya ce wa mana ahu min hadal akli saddan lil zari'a ashe annabi ma ya aiki da saddu zari'a kenan saddu zari'a shine toshe kafa ta aikata wata barna ko wani son zuciya an hana shi ya ci ne don toshe kafar barna kada a buɗe masa ƙofar cewa an halatta masa ya ci wannan dabba ɗin in ta gamu da halaka ko wani abu makamancin wannan ya zo babu halakar babu larura ma ya yanke ta cinye ɗaya kenan abu na biyu li'alla ya kassira fi hifzihi saboda kada kuma ya sakaci wajen kiyayewa ita ita dabba ɗin to mun gama wannan sai maganan hada mutum sama da ɗaya a cikin layya ko hadaya shi ma mun yi bayani a baya amma mala ya maimaita wa sharraka baina ashabi fil hadi al budnati an sab'atin wal baqar wal baqarati an sab'atin in taguwa ne mutum bakwai saniya ma mutum bakwai wannan hadisi ne ingantacce riwayar imam ahmad nana aisha ta ce a ya halatta mutum bakwai su haɗu akan saniya ko bijimi ɗaya وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره أن هل التاوى واتومي كور هدايا dabba ce ta hadaya raƙumi ne ko kuma bijimi ne za a kora shi gashi tafiyar kafa ake yi to an halatta masa ya iya hawanta ya hau wannan hadaya ɗin hatta kai shi inda za ta kai shi sai dai in ya samu wata dabba ba ta hadaya ba me yasa aka yi maganar ya hau ko kar ya hau saboda kamar an riga an ba wa Allah kayan Allah ne ya halatta wani ya ɗauka ya amfani da shi ya cin muryar abin to shine aka ce in bukata ta kama ya halatta ya hau wannan dabba ɗin hatta ya ji da gairawo to ina maganan amfani da nono idan dabbar mai nono ce mutum zai iya amfani da naunanta ta hadaya ce yana korawa zai kai su maka ga nono ya bulbulo a jikin dabba ya ce alibin abi talib ya ce ya shirabu min labani ha ma fadala an waladi ha alibin abi talib ya ce ya halatta mutum ya sha daga nonon wannan dabbar da yake korawa din amma in 'ya'yanta sun sha sun rage shi ma mai hikimar wannan in aka ce ya halatta ya sha haka kawai to zai iya zuwa ya tatse nonon ya hana 'ya'yan dabban su sha to kenan ya halatta mutum ya sha nonon amma idan 'ya'yan dabban sun rage wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam yanharu al-ibla qiyaman ma'qulatan bi yadiha al-yusra annabi yana soke taguwa a tsaye ana mana bayani yadda ake yanka raƙumi ne a tsaye amma an wato an rataye ta da ta ɓangaren ƙafarta ko hannunta na hagun kamar yadda masu raƙuma suke yi kaifiyar yankawan kenan wa kana yusammi Allah inda nahrihi wa yukabbiru idan annabi zai yanka dabba yana cewa bismillahi Allahu akbar wannan shine karatun yankan dabba wa kana yusammi Allah inda nahri wa yukabbiru wa kana yadhhabu nusukahu bi yadihi kuma yakan yanka dabbobinsa na layya ko dabbobinsa na hadaya da hannunsa wa rubbama wakkala fi ba'dha wani lokacin yakan wakilta wasu ko wani kamar yadda aka ce mana ya wakilta Ali bin Abi Talib ya yanka wasu shi ya yanka wasu saboda da yawa yake yankawa wa kana idza dhahabaha al-ghanama wada'a qadamayhi ala sifahiha thumma samma wa kabbara wa nahara wannan kuma ana mana bayani akan yaya sunna ta tanadar idan za a yanka dabba annabi zai yanka dabba kamar tinkiya ko rago ko akuya ana kwantar da ita sai ya dora ainihin wato kafarsa ko diddigen shi ala safahiha ina irin kafadar dabba inda ake takewa dinnan za a yanka ba ana takewa ba a danne ba wai dan a wahal da dabba ba ne dan a hana ta motsi a yanka ta cikin sauki to yakan dora kafarsa ya take ya halatta kuma yakan ce bismillahi Allahu akbar wa nahar sai yanka kenan mutum zai yanka zai ce bismillahi Allahu akbar sai yanka idan da inji ne in zai kunna injin sai ce bismillahi allahu akbar sai sake injin ya yanka wa abaha li ummatihi an ya'kulu min hadayahum wa dhahayahum to sai kuma matsala ta biyu ya halatta mutum ya ci daga hadayarsa kuma ya halatta mutum ya ci daga dabban layya eh ya halatta na mallayya kan ba sai na muku bayani ba ai kun sani hadaya ma in za ka iya samunta a makka an yanka dabbar ka to ya halatta ka ci wa ya tazawwadu minha su ma yi guzuri in har za ka iya ɗebo naman ka da ka yanka na hadaya daga can ka yi guzuri ka tawo da shi gida ba laifi wani hahun an yaddakhiru minha ba'da salatin lidafatin daffat alaihim zalika al'am a wata shekara wani abu da ya faru shine lidafatin dafat alaihim wato wani abu da ya zo musu annabi ya ce to kada wanda ya ɗauki namansa na layya ko na hadaya ya ajiye shi bayan kwana uku kowa ya ci a rarraba mutane saboda larura da bukata da ake ciki a wannan shekarar amma daga bayan wannan shekara ya halatta mutum ya ajiye naman layyansa shekara ma in mai iya ajiya ne yanzu ba mamaki a cikinku akwai wanda har yanzu akwai sauran naman layyansa a yanzu dinnan wadda duka-duka azumi bai wuce mana wata ɗaya da wani uba ba mamaki akwai mai ƙoƙarin ajiya yana da shi yana nan ana ta ciro masa da shi daga cikin kaki da yana ɗan taɓawa mai ta kenan Allah kiyaye mu wa rubbama qasama lahmal hadi ina muku bayanin nan akwai masifa akwai da kenan har yanzu ana yi har yanzu yawa na ga dama zan nuna wani ma in ce yana da har yanzu akwai masu na san dai da iyayenmu da kakanni tsofaffi suna ajiyewa su ma saboda wani belief ɗinsu da wani champion su ko na abokan shi amma yanzu din ma akan samu masu wannan kokarin wa rubbama qasama lahmal hadi wani lokacin annabi yakan rama naman layyan ay laman hadaya qasama ya rarraba kamar yadda yanzu ma kuma saudi ala saka masa alkhairi saboda maslaha ba a iya ganin hadayan maslaha maslaha istislan istislah idan aka ce a rinka yanka dabbobin nan kowane alhaji ya je yanka dabbarsa kuma sai ya je kanta na farko dai kai bako ne a ina za ka yanka dabbar a gidan alhazai kaga gidan bai shigo ba warin kashin dabbobi da kazanta da jini zai takura mutane kuma za a kamu da cututtuka saboda yawan jama'a ta yi yawa haka ne sannan in aka ce a makkan za a yanka kenan duk cikin makka ko ina za a ta zuba musu da jini tunda ya halatta dai a yanka a ko ina din a makka mun karanta da kusatin da ya wuce a lokacin da ba jama'ar da yawa suna iya yi amma yanzu maslaha ta sa akwai dabbobin sai a je banki a saya a hannu na amana ka sa kuɗi in Allah ya sa da kana sa ɓurin za a gani za a je a wara ta iya daidai kuɗinka sai a je a sa su alayi a je a yanka muku a yanka a feɗe a gyara naman mayanka ce masjara ce masjara wato babba majizara iya ganinka dabbobi ne sun fi miliyan nawa na mutane wani ma ba da yake yankawa da raƙuma ne da shanu da wane ne da mai na duk alhazai to idan sun yi kamar yadda sanannen abu ne suna gyaggyara naman ana gyaggyara shi a kikimtsa shi a hukumance ana sa shi a manya-manyan motoci ana kaiwa wasu ƙasashe na duniya da suke cikin bukata ba fiye faɗa kai tsaye ba ƙasashen saboda kada a jefa musu kaskanci amma tabbas ana kai su wasu kasashe da suke da bukata sun taba tallata wa Najeriya ma cewa ko kuna bukatan naman hadaya na alhazai a rinka kawowa to wasu wasu shugabannin mu suka yi ta surutu ai an rena mana hankali mu talakawa ne za a zo a kawo mana to suka hana sai aka kwana da shi ake kaiwa waɗancan ƙasashen amma wallahi ni na san muna da bukata ko abuja aka kai za a karbe naman nan ballantana kano ko kaduna ko jigawa to almuhim kaga dai abinda ka yanka din an yi sadakar da shi a kuma suna rabawa a cikin mamlaka din ma su saudiya kasar saudiya su a cikin kasar suna raba ma bukata suna da kungiyoyi na addini wanda suke ba da taimako da tallafi ga masu bukata gidaje talakawa kamar yadda suna da kungiyoyi da suke bada abinci duk wata tsarin su zai burge ka kwarai da gaske kungiya da take taimako irin foundations din nan sai mai kudi sai je sai abinci a shekara sai sai shinkafa taliya madara suga makaroni lipton omo wane ne sai ya sai na shekara guda a samu suto a ajiye duk wani talaka da yake da bukatar abinci zai je ya rijista da wannan kungiyar duk wata ranar kaza ga wata daga safiya zuwa kaza ya zo ya bilayi in ya bada katinsa akwai wurin da ake sa hannu ya bada katinsa akwai nambar matansa nawa nambar 'ya'yansa nawa kuma damar suna da rekod da aka kawai mutum zuwa zai da mota da abin hawa a zuba magunan shinkafa katan-katan ɗin taliya da makaroni gwangwanayen madara rafka-rafka ƙarfin nan irin wadda ba ma iya saya irin nido ɗin nan ƙatan ba ƙarami ba ka san akwai ƙatan yanzu dai yan kasuwa sun daina sayawa saboda ba a saya wallahi shi suke barwa duk wanda yake ya yadda shi mabukaci ne sai je karba to wannan naman sai a bi wannan kungiyoyi sai a samu suna da kattikattin dakuna da suke ajiyewa abu nan freezer ne gaba ɗaya dakin sai su karɓo wannan nama sai su zo su ajiye duk watan duniya in ka zo za a baka nama kai nama duk sati sati ma suke barwa idan an maka haihuwa ba ka da ragon da za ka yanka sai ka je ka rubuta cewa an maka haihuwa sai su baka raguna biyu a ragunansu a haka a rataye suna cikin kankara ka je cikin rufin asiri kai muzurai a gidanka matar ka dauka cewa gyarowa kai wallahi wannan abin da nake gaya muku har yau har gobe a iya sani na a kasar saudiya ana yi wannan abu suna da wannan daidai gwargwado wallahi suna yi kuma na gaya muku an yi lokacin da wallahi ni da idona na gani sadaqatul fitri muna ɗalibai mu ma muka yi sadakatul fitri muka cire ni a karan kaina na taɓa cire sadakatul fitri na yi ta neman wazan ba na rasa sadakatul fitri ne na yi wazan ba na rasa to ina ɗalibi na je in kwankwasa gidan wani balarabe in bashi ne haka za ka ga mutane da safe sun fito da sadakatul fitrin nan in ba su kai kungiyoyin ba sai a zo bakin hanya wajen harami sai ga ana ta jera buhuna sai a ce faddal ko kana so in ci ta jira kallahu khair ba da bukata sai wuce su kawo nan su sha mamaki wallahi tallahi me zai yi ba to kai kana dabino an ka dabino sun kai kasuwa ƙur'anai ba ƙur'anin nan bugun faɗin nan duk duniya ba a sai da shi kyauta suke buga shi amma munin zagan shi a kasuwa ana sayarwa wani zai je rubuta da sunan zai kawo wani guri a turo mai kwantina guda ya zo ya kafe shi shirya 'yan kasuwa a sayar amma kyauta ke bayarwa kyauta suke bugawa wakafi ne suke suna bayarwa almuhim yana faɗin wannan saboda su sun gina akan taimako da ainihin wannan da tausaya wa mutane mun waɗin mun ga dama za mu iya yi in mun ga dama ana so a yi za a iya yi kuma tsari ne yanzu ko anan sudan na taɓa gaya muku akwai bankin abinci food bank da muka ga suna amfani da shi su kuma zuwa suke suke kulla alaka da masu hotel masu sai da abinci gurin cin abinci restaurant in abincin ku ka dafa na yinin abin nan ya yi yawa ku ba da za a ba wa talakawa ko wani ya yi biki ya rage abinci da yawa sai kai wannan food bank din suna da kayan ajiya da kayan dumama abincin talakawa sun yi rijista duwa da bai da abinci sai ya je ya dan mika katinsa a zubo mai abinci ya tafi ya je ya ci su suna kula da dan adam yanzu na ga wani yake wani wani basarake yake turo mu wani abu wani mutum ne yake turo mu wani abu ya nuna goggon biri da 'ya'yansa ya rungume su suna jin yunwa ya rungume su ya nuna zaki babban zaki da uwar da 'ya'yan ta rungume su sai kuma aka nuno mu kuma 'ya'yanmu almajirai almajiri ya ci uban yunwa ya faɗi ya kwanta a bakin kwata ga wani ya bushe ga wani riga ta yage ga mutane suna wuce amma wanda ya kula shi wai ana so a nuna mana dabbobi ma sun fi mu tausayi dabbobi sun fi mu tausayi sun fi mu jin kai halin bai da kyau Allah ya sauke to ruba ma qasama lahmal hadi annabi yakan raba naman hadaya ko wa ruba ma qala sallallahu alaihi wasallam man sha'a iqtata'a yakan ba da dama bonus a hadisin abu dawud duk wanda ya ga dama ya je iyanka shine man sha'a iqtata'a kamar yaya naman hadiya din na gaya muku a da ana iya assessment din sa ana iya zuwa wurin a samu to duk wanda ya zo wucewa na hadaya ne duk wanda ya zo wucewa in ya ga yana sha'awa ya sa wuka ya yanka ko da ba nasa bane ne tunda dai na hadaya ne na Allah ne man sha istata to wannan ina so ku gane wannan hukuncin da shine kuma aka kafa hukunci akan wani abu ibn qayyim yace wastudilla bihi ala jawazi an-nuhbati fi fi nisari fil ursi wa nahwihi ba nabi ya ce man sha istata ba wanda ya ga dama ya yanki wannan nama na hadaya ya je biya bukatar sa ya ci ko jaitun da na kowa da kowa ne to wasu malamai suka ce ya halatta a kwaci shine annuhba a kwaci ko a fiziki annisar annisar ina irin kudin liki din nan da ake yi idan an yi aure ango da amarya ba ana musu liki ba ana lillikawa ana lillikawa ana lillikawa ana lillikawa kudin ba kasa suke faduwa ba jayyid wasu suka ce tunda annabi ya ce man sha'a iktafa a naman hadaya din nan gashi nan wucewa ka zo ka ganshi ka yanka to annisaru fil ursi ko fil arab annuhba ka karbi ko ka ɗauki kuɗin da aka yi na kari kuɗin da aka yi na liƙi in wani ya zo ana ta masa liƙi ana masa liƙi ya bar kuɗi yana zubewa bai tattare ba to ya halatta ka tattara kai gaba kai ma shine annuhba fil nisari fil ursi me dalili suka ce ba ga naman hadaya nan ba na mutane bane ba tunda suka nuna ba sa so idan da masu yanka hadayan suna so da ba su dauki kayan su ba shi shi sa annabi ya bude bonus yace man sha'a iqtata'a wanda ya ga dama ya me ya dan yanka ko to shi ma wannan an zo ana ta liƙi ango ne amarya ne ai mawadata ne sun saka shadda kuɗi yana ta zuba yana ta zuba to duk wanda ya zo wucewa ya gani ya iya sunkuyawa ya tattari abin da zai tattara ya ƙara gaba in kuma angon ya sunkuya yana ɗebewa da kansa to sai ka kyale shi wannan ya zama nasa kun gane wannan sai amma ba kula dan idan masu idan masu yin likin da ko kuma wanda ake wa abun in masu dabara ne suka kaɗe ba kudin nan za su yi maka ihu barawo amma dai a shari'ar musulunci matukar aka liƙa mutum kuɗi shukran aka liƙa mutum kuɗi bai ɗiba wai ba shi yana ta zuba to duk wanda ya samu dama ya ɗiba ya halatta ala qaulin min aqwalil ulama'i yace wa furriqa bainahuma bima la yatabayyanu wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam zabhu hadi al-umrati inda al-marwa an bambance tsakanin su da abin da bai bayyana ba wanda bai fito fili ba hukuncin sa daban to sai kuma maganan yankan hadaya ta umra da mun na ga muku a farkon karatu ita ma umra ana mata hadaya in an so in ka je umra ka iya yin hadaya kamar yadda ake aikin hajji to a sunna annabi yana yanka hadayarsa a lokacin da ake yanka a ko ina a marwa wa hadiyul qirani bi mina hadiyayin hajjin qirani kuma a mina wa lam yanhar hadiyahu qattu illa ba'da an halla bai taba yanka hadayarsa ba kwata kwata shine qattu sai da ya tahalluli wa lam yanharhu aidan illa ba'da tulu'i shamsi wa ba'da yami kuma bai taba yanka ainihin wa ba ni sunan shi bai taba a yanka dabbasa ba sai bayan rana ta fito kenan da rana ake yankawa in rana ta fito ba da dare ba ko da asuba wa ba da rami kuma sai bayan yayi jifa ranar sallah kenan kowa shigarin sallah fa hadi arba'atu umurin murattaba yawman nahar abubuwa ne guda hudu a jere suke ranar sallah awwaluha ar-ramyu abu na farko jifa ake fara yi summa naharu kana gama jifa sai kai yanka ثم الحلق كان gama yanka sai kai aski ثم الطواف kana gama aski sai kai kai dawaf al-ifada dawaf al-hajj kenan ولم يرخص في النهر قبل طلوع الشمس البتة annabi bai yi rahusa ba bai halatta ba mutum ya yanka dabbarsa kafin rana ta fito kwata-kwata annabi bai da dama ba wanda kuma a nan gida sai kun je an yi sallar idi in liman ya yanka kuke yanka to sai kuma maganar layya faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil adahi wa amma hadihi sallallahu alaihi wasallam fil adahi fa innahu lam yakun yad'u al udhiyata wa kana yudahi bi kabshaini bina yanharuhuma ba'da as-salah baya cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakaci akan yin layya ba a taba ruwaitowa ba cewa ya ban layya bai ba wata shekara ta zo bai layya ba layya tana da muhimmanci shi yasa yace duk wanda yake da ikon ya yi layya bai yi layya ba to kar ya zo gurin mu kai ya zo mana idi to ya halatta a mata tanadi a yi layya kuma ana yi ne don allah ba don a yanka wa yara na masu ci ba a yanka wannan dabba a zubar da jini duk shekara dai a ce za ka yanka dabba ka zubar da jini don allah to annabi baya bari so mun faɗakar cewa wannan layya ɗin ta shafi kowa ba inda aka ce layya sai mai aure ko mara aure tun da yana tara kuɗi ya sai babur mai tsada na dubu ɗari biyu na dubu ɗari da kaza babu dalilin da mutum zai zauna wajen bai aure ba baya layya da mazanmu da matanmu akwai wanda Allah ya rufa musu asiri suna da harka wani ma za ga ɗan kasuwa ne yana juya miliyoyin kuɗi amma wai saboda tsabar jahilci da rashin sanin addini yana juya miliyoyin kuɗi saboda bai aure ba sai ga bayan layya ana bin kama shi lalle layya ga mai iko wajibi ne yayi wannan shine zance mafi inganci kuma shi annabi ba ma guda ɗaya yake ba raguna yake samu rabka rabka raguna kafshai ne amlahai ne akranai ne kamar da zamu zo mu karanta manya-manyan raguna masu katon ƙaho shi girman ƙaho a rago kwalliya ce solayya addini ne layya ibada ce ta mata tanadi a yanka ta ko ai da raƙumi ko da bijimi ko da saniya ko da tinkiya ko da rago duk wanda ya samu amma ba a layya da zakara ko kaza ko zabuwa ba a yi wa akbara anna man zabaha qablaha falaisa minan nusuki fi shay'in annabi ya ba da labari duk wanda ya yanka layyansa kafin lokaci lokacin da shari'a ta ce a yanka shine bayan liman ya yanka ko an je idi lokacin walaha to duk wanda ya gaggawa ya yanka to baya cikin wannan ibada kwata-kwata wa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi nama ne kawai ya mika iyalansa su ci su more hadha alladhi nadinu Allah bihi nadinu lillahi bihi ibn qayyim yace wannan shine abin da muke wa Allah bauta da shi duk wanda iyanka dabbarsa ta layya kafin lokaci to yayi shatu lahmin ne kawai la tibara bi waqti salati ba tare da itibari da lokacin sallah ba don zai iya yiwa wasu watakila su je su yi sallan kafin rana ta fito sai sa ya fara gaya mana a can cewa ya yi ba'a da tsulu ishamsi ne bayan rana ta fito to alhamdulillah ma dai galiban da sai rana ta fito ake sallan idi mu dai a kasashenmu illa watakila a iya samu wasu yan bid'an su zo da wani abu sabo wa amarahum an yadhbahu al-jaza'a min ad-da'ni kuma annabi yayi umarni idan za a yanka tumaki to a iya yanka jaza abinda ake nufi da jaza shine ragon da ya yi ƙarfi ko da bai kai shekara ba in rago ya cika daga wata shida yi sama ko da bai cika shekara ba inda ya yi ƙarfi shine ake ce da shi aljaza'u amma wannan a tumaki kenan idan kuma a shanu ne in an ce aljaza'atu ana nufin wanda ta shiga shekara ta hudu saniyan da ya shiga ta shekar shekara ta hudu idan a tumaki ne dan wata shida in sama inda yana da kwari shine aljaza to a iya yanka shi wasaniyu a afwan ku yi haƙuri abinda nake nufi aljaza'u shine wanda yake mai wata shida kenan isama hassaniyu ne nake so na ce da ku wanda ya sheka shekara ta hudu saboda aka yi ya yi shekara ta hudu cikin wato shanu amma hassaniyu a cikin tumaki shine wanda ya shiga shekara ta biyu to ya halatta a yanka aljaza'u da hassaniyu aljaza'u min da'ani da kuma wato hassaniyu shi ma an ruwaito daga gare shi annahu qala kullu ayyamit tashriqi zabhun dukkan kwanakin sallah kwanakin yanka ne 11 ga sallah 12 ga sallah duka waɗannan 1 ga sallah 11 12 waɗannan ayyamul tashriq din kwanakin yanka ne ya halatta in ka ga raguna sun yi tsada ka dan jinkirta zuwa washe garin sallah ka je ka sayo ka samu sauki ko ka yi tafiya baka nan ka dawo ana washe garin sallah da kwana ɗaya ko biyu ya halatta kai yanka duk kwanaki yanka ne kamar yadda ya halatta a yanka da yamma da daddare ma ana iya yi amma wannan hadisin malam ya ce mun kafi'un ne duk da cewa su malaman sun inganta shi imam ahmad ya ruwaito da ibn hibban wa huwa mazhabu ata shine ra'ayin kuma mazhabar ata ibn abi raba da al-hasan al-basri wa shafi'i da imam shafi'i waktar ibn al-munzir haka ibn al-munzir ya zaba a iya yanka a cikin waɗannan kwanakin ba sai lalle ranar sallah ba uzuri yana iya yankawa wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar al-udhiyati wa istihsanuha yana cikin shirin manzon Allah zaba dabba da zai layya sai ya darje ya zaba kai ma in zaka yi layya in zaka saya ka je kasuwa ka darje iya daidai aljihunka kada ka je kana neman matacciya kai dai tunda Allah za a yanka wa kai kowace matacciya ma aka samu kawai ka je ka yanka wa Allah ba a san haka zaba ake yi mai kyau da kyautata ta wa salamatu min al-uyub kuma dole ne dabba ta zama ta kubuta da dukkan aibobi duk wanda zai yanka layya to ya zama ba ta da aibu wa naha an yudaha bi atba atba al-uzni wal qarn annabi ya hana a yanka da dabbar da take da yankakken kunne da karyayyen kaho shine adba al-uzni wal qarni adba al-uzni wal qarni mai yankakken kunne da kuma gutsararren kaho duk wanda kahonta ya karye ko kuma wani dalili ya sa an yanka mata kunne to haramun ne a ilayya da ita sun faɗi maksurul qarn an-nisfu fa ma zada karyewan ya zama rabin kahon ne ya karye i gaba amma ba wai kwata ɗin kafan ba kenan ko da kafan ya karye in dai aka auna kariyar kafan bai kai rabin kafan ya karye ba za a iya layyar ita amma daga rabi sama zakarahu abu dawud imam abu dawud ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa da imam nasa'i duka sun ruwaito wa amara an tus tashrafa al'ain wal udhun annabi yayi umarni duk wanda zai yanka dabba ta layya zai sai dabban layya to lalle ya lura ya sa ido shine tustashrafa ya sa ido ya ga idan dabban lafiyayyen ido ne ko mai tsiyayar da hawaye ne wal udhun a duba kunnan dabbar kunne yana da tasiri wajen layya ayyun zara ila salamatiha a tabbatar idon lafiya kalau yake kunnan dabba ma lafiya kalau yake wala yudaha bi awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala sharqa'a wala kharqa'a annabi yace ba a yin layya da mai ido daya ba a yi sannan ba a yin layya da almuqabala wanda aka yanke wato gaban kunnanta kunnanta aka yanke shine almuqabala haka almudabara allaci ita ce dabban nan da aka yanke ƙarshen kunnanta kunnanta ta ƙarshe aka gutsure shi ba a layya da ita akwai sharqa'a sharqa'a wanda aka keta kunnan kaga kunnan dabba ya yanke guda biyu ta warke amma guda biyu ne kunnan yana yale yale haka sharqa'a kenan wannan ba alayya da ita sai dai akai ta abbatuwa a yanka a sayar da nama haka kharqa'a wanda aka ainihin wato huda kunnanta kamar yadda Imam Abu Dawud ya ambata malam yace wal muqabala allati quti'a muqaddamu udhuniha dabba muqabala wanda aka yanke gaban kunnanta al mudabara allati quti'a mu'akhkharu uduniha aka yanke ƙarshen kunnanta a sharƙa'u allaci shukkat udunuha wanda aka yaga kunnanta alharƙa'u allaci kharaƙat udunuha ko khuriƙat udunuha wanda aka huda kunnanta aka keta shi abu dawud ne ya faɗa wa kana min hadisi sallallahu alaihi wasallam an yudahi an yudahi bil musalla shirir annabi ne shi kam a matsayin sa na liman yana yin layya a masallacin idi وذكر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم النهر كبشين أقرنين أملحين موجوئين من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ينكا من يمن يراغنا ما سقه ما سلات اللوني فريد بكي shi rago gatansa kyan rago ya zama yana da ratsin launi ba fari kal ba ba baki irin ba ragon da ya fi tsada ya fi daraja kamar irin uda uda din nan to wannan ya fi daraja a cikin rago ya fi fararen ragunan mu ko kuma fari ne amma iya kafarsa akwai baki ko iya rabin wuyarsa baki haka Allah yake yin su masha Allah abun sha'awa to irin wannan da su annabi yake yi mauju aini fidiyayyu wanda aka fiɗiye su an ce ragon da aka fiɗiye shi aka gyara shi ya fi nama mai daɗi ya fi kyau ya fi ɗaukan kiwo ya fi maiko falamma wajjahahuma yayin da ya fuskantar da su zai yanka qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبحها an an fuskantar da dabba ana yin wannan addu'a kaga wannan addu'a ta biyu kenan akwai doguwa akwai gajeriya shi kam da ya cimfada dabbar zai yanka ya ce a yi wannan addu'a na fuskantar da fuskata ga mahalicin sammai da ƙasai ba na cikin mushirkai sallata da yankana da ibadana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin talikai bai da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon masu miƙa wuya ya Allah daga gare ka ne wannan walaka kuma naka ne dan kai za a yanka daga Muhammadin da ummarsa wannan mun yanka da suna annabi Muhammadu da al'ummarsa gaba daya daga nan malamai suke cewa duk wanda layya ta zo bai samu dama ba annabi ya masa layya amma fa kai ya ce bai zai ba annabi ya mai layya a'a ya hada din yayi dai amma wanda talauci ya rufe shi ya kasa yi to annabi ya mai layya bismillah wallahu akbar sannan sai yanka Abu Dawud ne rawaito wannan hadisin da riwaya mai rauni kamar yadda malamai suka faɗa wa amara nasa idza dabahu an yusinu dhibhata annabi ya umarni idan an yanka ko za a yanka to a kyautata yankan wa idza qatalu an yusinu alqitlata in ma kisan kai za a yi na haddi to a kyautata kisan in za a yanka idan za a yanka a samu wuka mai lafiya mai kaifi shi ne annabi ya ce a wani hadisin wali hidda ahadakum shafaratahu wali rahza bihata ka wasa wuka kada a zo ana yanka dabba ana ta yi girgirgirgirgir ta ki mutuwa ba daɗi wanda kisan ma a kashe mutum yanzu ko kashe mutum za a yi to a man kisa ɗaya ya fi sauƙi akan a zo za a kashe mutum ana ta cire farcensa ana cire farcensa ana balle dan yatsansa ana yanke hancinsa ana gutsuran naman jikinsa jini yana zuba har a kashe shi haka ai akwai wulakanci gwanda a sa mai kunamar bindiga pau a kashe shi kawai kaga da yanka da harbi gwanda harbi akan yanka harbi ya fi tafiya yanzu yanzu a kashe mutum yanka ku kaga abin da ya ba dadi Allah kiyaye to in za a yanka dabba a tausaya mata a yi mata kat ɗaya tsit an sa wuka ana yankawa kawai an fitar da ran shi kenan idan za ku yi kisa ma ku kyautata kisan na haddi yanzu idan mutum a ce hukuncinsa a kashe shi to kada a ɗaura shi a bayan mota a ita jansa har ya mutu a ɗaura shi a bayan mota ana ta jansa a titi yana ta ƙoƙewa har ya mutu wannan bai kamata ba bai dace ba ko a masa kisan wulaƙanci musula a ta gutsure jikinsa a zo yau za su kashe ka su zo su gutsure hannunka a barka gobe a dawo a balle maka kunnanka jibi a zo a yanke wani abu a jikinka wannan bai dace ba ko kafiri ne bai halatta a yi masa haka ba komin abin da mutum ya yi ba a yi masa musula haramun ne kisa na musula a daddatsa mutum a yi masa irin wannan mummunan kisa وقال إن الله كتب الإنسان على كل شيء النبي يقول الله يا وجبتا أكيوتتا كومي كومي أكيوتتا yana cikin shiriyar sallallahu alaihi sallama anna shata tujzi'u an rajuli wa an ahli baitihi akuya guda daya ta halatta mutum shi kadai ko tinkiya ko rago ya halatta mutum yanka rago guda a kansa da kuma iyalan gidansa da kai da matarka da 'ya'yanka gaba ɗaya ka tukwikuya su a cikin niyyar kawai kai kai bismillah ka zuba su a ciki duka ya halatta ba laifi bane ita hakika suna ba ta da wani abu mai yawa wa fil muwatta annahu su'ila anha fa qala la uhibbu al uquqa ka annahu kariha kariha al ism an tambaye shi a cikin muwatta yace ni dai ba na son uquq al uquq kun san hakika ake cewa to sai annabi irin abana ne yace ni dai ba na son uquq uquq saba wa iyaye kamar sunan ce kamar dai wato baya su kamar da imam malik ya rawaito a cikin kitabul aqiqa cikin muwadda a riwayar wani mutum min bani zamra daga babansa amma dai an ce akwai wani rajul majhul wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadisi aisha ta anil gulami shatani wa anil jariyati shatun ya inganta daga nana aisha idan mutum aka haifa mai da namiji to za a yanka rago guda biyu wa anil jariya sha idan kuma mace aka haifa mutum to za a yanka guda daya wani hadisi imamu tirmizi ne da ibn majah da imamu ahmad albani yace sahihi ne Allah ya masa rahama za mu zo insha Allah sati mai zuwa inda rai lafiya za mu yi bayani bi tafsil hukunce hukuncen haihuwa da suna abinda shari'a ta yi insha Allah wa qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' kowani da wato kamar yana jingine ne da abin yankansa akwai alaka tsakanin haihuwa da yankan a yi masa yanka ranar bakwai ranar bakwai ake yanka wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma ay masa aski kuma a sa masa suna shi wannan hadisin Abu Dawud ne da Tirmidhi da Ibn Majah kenan sai bakwai ake yanka amma suna a iya sawa yaro ranar da aka haife shi ko washe gari kamar yadda annabi ya sawa dan sa Ibrahim al-Mu'azzam suna yau da daddare aka haife shi da su ba ya sa mai suna kuma hakkin ɗa ne a sa masa suna kada haifi ɗa a bashi ba a sa mai suna ba ya haife shi a sa masa suna marhunun kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi arrahanu din alugan larabci shine alhabsu kamar an tsare shi qila mahbusan an shafa'ati li abawayhi to fassara ta biyu suka ce marhunatun bi aqiqatihi an jingina shi ko an makale shi ko an rike shi da abin yankansa ana nufin ba zai yi wa iyayensa ceto ba duk uban da bai yanka wa ɗansa abin yanka ba na suna to ɗan bai zai cece shi ba wa zahiru annahu murtahinun fi nafsihi mahbusun min khairin yuradu bihi zahiri ibn qayyim yace ana nufin dai an murtahin kamar na jingina ne kamar jingina ne a kansa shi uban kuma an tsare shi daga dukkan wani alkhairin da za a nuface shi da shi in bai yi wa ɗansa yanka ba shi ne abinda hadisin yake nufi wala yalzamu minhu an yu'aqaba fil akhirah ba lalle bane baya lazumta cewa dan mutum bai yi wa ɗansa yanka ba za a yi mai uquba a lahira ba haka ake nufi ba wa qad yafutul waladu khairun bi sababi tafrit al abwaini Allahu akbar ibn qayyim yake cewa sakacin iyaye na kin yi wa ɗansu yankan ragon suna yakan iya sa a rayuwar yaron alherai su ta kubuce masa saboda ubansa bai masa ragon suna ba ko kuma iyayensa basu masa ba ka tarki tasmiyati inda jima bai da bambanci kamar kin ambatan Allah lokacin jima'i da saduwa duk dan da aka same shi ba a ambaci Allah ba lokacin da za a sadu to alherai da yawa za su kubuce wa dan kuma shedan zai zama abokinsa kamar da kuriga kun sani to haka shi ma kin yanka wa yaro abin yanka yana da tasiri da abin yankan musahabi ne ba dole bane ba amma dai yana da falala wannan hadisan suna nuna mana falalar yanka abin yanka din alhamdulillah mu kan ma a mujtama din mu a inda muke al'umma mu ya dauke shi ma wajibi ne ma ai kwarai yanzu mu nan mutum zai iya kin nan ya bai damu ba amma bai isa yin abin yankan suna ba shi yasa mutum zai iya tashi a masallaci ya fashe da kuka saboda an masa haihuwa bai da ragon suna ina fata ana fahimta wadda kuma a ka'ida a shari'a in ma bai da shi ya haƙura sai bayan shekaru aka yanka ba laifi ko bayan shekara talatin ne ka samu ka yanka wa ɗanka ya bi shi insha Allah ba laifi ba ne wa zakar abu dawo da fil marasil daga jafar ibn muhammad daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi aqiqatin hasan wal husain annabi ya faɗa dangane da aƙiƙa abin yanka na Hassan da Hussein aniba asu ila baitil alqabilati birijil ku aika wa gidan da yake kallon gidanmu gidan makota ku aika musu kafa daya wa kulu ku ci wa at'imu ku ciyar kaga wannan yana nuna me ake yi da abin suna in an yanka ana ba makota kuma ana ci ana ciyar da wasu wala tukassiru minha izam azman ba sai an kakkarye kashi ba amma hadisi ne wannan mursal daga cikin marasil almaimuni yake cewa tazakarna lakum yusamma sabi yusamma sabi فقال أبو عبد الله يروى عن أنس أنه يسمى لثلاث مني مذاكرة من تتونا لكم ba lakum ba likam kwana nawa ne ake yi san masabiyu ake sa wa yaro suna an ruwaito in ji abu abdullahi daga anas daga kwana uku a wannan riwayar yaro za a sa mai suna bayan kwana uku wa amma samurata shi kuma yace yusamma al-yawm as-sabi' rana ta bakwai to akwai riwayar ma da ibn al-qayyim din bai kawo ba a ranar da aka haife shi ma babu laifi ba ba laifi in an sa wa da suna a ranar da aka haife shi in aka sa masa suna ba a laifi ba to wannan shine iya dan abin da zamu iya kawo a yau saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa insha Allah sati mai zuwa zamu tashi akan saka suna din da kuma alkunya al-asma wal kuna da kuma sauran hukunce hukunce da suka shafi harkar suna da haihuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah ba tambayoyi ina da larura ba na dan jin dadi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma amin